أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
قال الفقيه القاضي أبو الفضل القالي أبو الفقيه باب آه، الفقيه القاضي أبو الفرج يشي
قرأت على القاضي لهذه أبي علي مهم.
حدثنا أبو العباس الأمري مهم.
قال مهم.
حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد العروي مهم.
حدثنا الحسن بن رشيد مهم.
سمعت أبا الحسن مهم.
محمد بن الحسن بن راشد مهم.
سمعت أبا بكر بن محمد بن إدريس مهم.
سمعت الهميدية قال سمعت سفيان بن عيينة قال مهم.
سمعت عمر بن دينار مهم.
قال سمعت ابن عباس يقول مهم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
to wannan hadisi ne wanda yake mai sarƙa magana ce shi kuma akan bayanin waɗansu gurare masu daraja al-mashairul muqaddasa wato anan baitullahil haram wannan wani hadisi ne yawan mutanen nan da aka ruwaito to kaman hadisi musalsali kenan cewa a shi ibn abbas ai sahabin manzan Allah ne to shi ya faɗa ya ce ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana baki da baki ya ce aha نعم ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له ba wani mutum ɗaya da zai zo ya roƙi ko menene a nan a wannan multazam ɗin face sai Allah ya amsa masa a jikin ka'aba gurin yake da ka je ka'aba za ka ga hajarul aswadi inda daga nan ake fara tawafi to daga jikin hajarul aswadi in ka yo gaba dama shi hajarul aswadi akan kusurwa yake to wannan bango da yake gaba da shi wanda ba abin da ya raba tsakanin hajarul aswadi da kofar ka'aba sai wannan bangon za ka ga faɗinsa kamar bulo biyu da rabi ne ko bulo uku to wannan faɗin gurin ga hajar aswadi sai wannan bangon sai ƙofar ka'aba to wannan bangon shine multazam sai da lujudi ya ce ka tsaya a nan to sai dai idan ba a yi niyyar biya ma bukata ba ba za a tuna ma da ita ba amma dai ka je nan ka ka ga lamari to amma abin mamaki yanzu ka je sai ka ga ko kawa ake akan hajar al-aswadi shi multazam din fili ne gurin ba kowa ma a gurin ga kuma ainihin inda ijabar take nan gurin Mm, shugaba ne ya faɗa wa ibnu abbas din
قال ابن عباس sai ibnu abbasin sai ya ce وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي ibn abbas ya ce to daga ran da shugaba ibamu wannan magana ban taba zuwa multazam na tsaya na roki Allah abu ba Allah bai yi abun ba tun daga ran da shugaba ya gaya mun idan bukata ta taso multazam nake zuwa da na tsaya a gurin in ce Allah kaza za a yi sai iya abun mhm وقال عمرو بن دينار
shi kuma ɗalibin ibn abbas wanda ake kiransa amru ɗan dinar wanda gashi can a sama نعم ƙala sami'tu amru bin dinarin إيه.
ƙala sami'tu ibn abbas to ibn abbas ya ji daga shugaba yace duk sanda ije ya roki Allah sai an ansa mar to shi ma ɗalibin ibn abbas da ake kiransa amru ibn dinar ya ce nima tun ran da shehi na ibn abbas ya ce ya ji annabi ya faɗa ya je ya yi ya ga abin da ya gani to ni ma tun ran da ilaka na mun duk sanda na je multazam na roƙi Allah sai Allah ya ansa addu'a ta
wa qala sufyanu shi Sufyanu ibn Uyayna shi kuma sai ya ce wa ana fama da Allah bi shay'in fi hadha al-muntazir mundu sami'tu hadha min amrin illa tujiba li ni kuma Sufyan ibn Uyayna ta almajirin Amr ibn Dinar shi kuma yace ni kuma shehi na Amr ibn Dinar tirran da ilakana min yace shehin sa Abdullahi dan Abbas ya ji daga manzo Allah to ni ma Amr ibn Dinar shine shehi na to tirran da iga ya min ni ma duk sanda naje multazam da na roki Allah an yi an gama hmm qala al-humaydi sai Humaydi shi kuma sai ice وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا المرتدى منه سمعت هذا من سفيان إن لم تجيبني shi kuma almajirin Sufyan dan Uyayna ne shi kuma yace ni kuma tun da shehi na Sufyan dan Uyayna da ya gaya min yace ya ji shehin sa Amr bin Dinarin shi kuma daga gurin shehin sa Abdullahi dan Abbas yace to ni ma duk ran da naje multazam na roki Allah sai Allah ya ansa mu Mm.
وقال محمد بن إدريس Muhammad dan Idris shi kuma sai yace وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا المرتدى منه سمعت هذا من ال- من الهميدي إلا استجيبني yace ni kuma daga shehi na Humaydi kaga silsila wajen ta biyar kenan yace ni ma tun da garin da shehi na Humaydi ya gaya mun yace ban taba roƙon ubangiji a multazam ba sai Allah ya ansa wannan abu
وقال أبو الحسن محمد بن الحسن Muhammadu bin al-Hasan Muhammadu ah, Abul Hasan shi ma sai yace وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب yace ni kuma tirrin da na ji shi daga Muhammad dan Idris ni ma abun bai gushe ba da na roki Allah a multazam sai Allah ya amsa Hmm.
قال أبو أسامة Abu Usama ta yace وما أذكر الحسن بن رشيد قال فيه شيئا to amma ban ji shi Al-Hassan bin Rashikin ya faɗi wani abu ba a jerin rijalin da suka faɗi wannan abu hmm
وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحسن بن رشيد إلا استجيب لي Yes.
من أمر الدنيا yace ni ma ban t- ban taba zuwa multazam na roki Allah ba tun da shehi na Ibn Rashikin ya gaya min yace in an je gurin an sa addu'a ake yi yace sai Allah ya ansa min addu'a ta daga lamarin duniya baki daya وأنا أرجو أن يستجاب لي من أمر الآخرة ina roƙo kuma duk abin da na roƙa na lahira tunda ba je lahira ba to in an je ina roƙon Allah duka ya amsa min wani
قال الوزيري al'udiri ya ce
نعم
wa وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب ya لي ce ni ma ban taba zuwa multazam tun da na ji abi usamata ya faɗa haka face sai Allah ya an samun addu'a ta
قال أبو علي abu aliyin shi ma ya ce وأنا فما دعوت الله بي نعم وأنا فقد دعوت الله بي بأشياء كثيرة أستجيب لي بعضها ya ce ni ma na je na roƙi ubangiji da abubuwa da yawa an an samun shashin su
وأنا أرجو من سعة فضلي أن يستجيب لي بشيتها kuma ina roƙo daga ubangiji ya amsa min sauran bukatun ya ce shi mai ruwayar kenan Hmm.
قال القاضي أبو الفضل alƙali abul farali ya ce ذكرنا مبينا للنكت في هذا الفصل ya ce mun ambaci waɗannan fa'idoji ne a cikin wannan fasali وإن لم تكن من البادي ko da ba da kababin suke ba dai mun faɗa
تألفها بالفصل الذي قبله saboda rataita da fasalin da yake gabaninsa حرصا على تمام الفائدة don kwaɗayin cika fa'ida والله موفق للصواب برحمته Allah ne ke datarwa zuwa daidai da rahama ta sa
القسم الثالث to an shigo kisimi na uku alkali iyal ya ce wannan kisimin ne sai a shafa yace ba dan wannan kisimin ba da ba zai yi a shafa ba dalilin da isa abin da izuba a cikin wannan kunshin to dalilin yin a shafa kenan yace duk abin da ka gani a shafa in ba wannan fasalin bane shimfiɗa ce amma ainihin a shafar yana nan haka ya fara
فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم shi ne zai yi wa mutane wani bayani ya faɗakar da su ya gaya musu ina aka dosa wannan shugaba da kake jin idan ka buɗe ahalari ka ji an ce sufofin ubangiji abin da ya wajaba ga ubangiji da abin da ya koru ga ubangiji a larabin ilimin tauhidi ya to ka zo in gaya maka a halar annabu ma sai an koya ma haka menene iwa jaba ga manzan Allah menene ya koru a haƙƙin annabi mustahili kenan hukuncin hankali dama a ilimin tauhidi su ne waɗanda wajibi mustahili ja'iz to menene ya zama wajibi ne sai an same shi a gun annabi to yana daga ciki kafin mu je kai shine gaskiya ya koru annabi ya faɗa abin da ba gaskiya ba da abin da ya faɗa gaskiya ne to ta nan ne zai fara gayo ma to a tarihi da aka ce kaza ya kenan ya za a fahimci kaza da abin da ita sirrin zafi ne ba zai yiwu shugaba ya ce bai gane wannan abin ba tashi sai ku yana cewa fa inda hishal aqadahu fi kulli mashhadin manyan rijalu in aka bude wani shafin na halara ya su dawo ba su gane komai ba sai mutum ya gigita a ɗinauta hankalinsa to sai yi rojo da duk talawunan da halara ta ya san ilimin wannan abu da wannan sai annabi da wannan ma wajibi ne a kansa shi ya gane haka wa ma ya stahilu da abin da ya koru kaga mustahili kaga korarre ne abin da a hankali san ba zai yiwu ba kamar raƙumi ya shiga ta ƙofa allura kaga mustahili ba ma za ka so mu kwatantawa ba kaman ka ce jiya wallahi jiya kaga ina da wata masauliya a jiyar nan jiya ba ba juma'a ba ko jiya asabar ko to kuma ga asabar ta wuce ka ce dole a san yadda za a yi asabar ta dawo don kana da wani abu jiya ba kai ba wallahi zai yiwu ba za ka iya ba yana shi ibrahim ya ce yadda ka san ba za ka dawo da jiya ba to ba za ka kamo na a san manzan Allah ba kaga wannan hukuncin mustahili ne ko yawwa to saboda haka menene mustahili a haƙƙin annabi a ce sam sam ba zai yiwu ba shi ne shugaba ya faɗi abu abu abin a ga kuma ba haka yake ko na duniya ne ko na lahira ne to sai a kawo ma to a hadisi da aka ce kaza ya ya kamata a fahimci wannan
au ya zuza alayhi ko ku abin da zai iya yiwuwa a same shi a gurin annabi ko kuma in ba a samu ɗin ba ma shi ma ɗin zai yiwu ba komai
وما يمتلئ أو يصيب من الأهوال البشرية أن يضاف إليه da kuma abin da ya hannu ko kuma abin da ya inganta a dangana shi zuwa ga manzan Allah na daga ahwalu halaye na bashariya ya Muhammadu basharu wa laysa kal bashari to wannan shine karatun da za a yi ma kanka dauka wai don abin da ka ga dama wai a karanta ma ka ce wai haka ne ina wallahi tallahi idan kai bari idan ubangiji ya dinga tattaka mutum ba ruwan saboda a haƙƙin annabi ko me za a yi ba ruwansa ko da ka shi sa ake so mutane tafi a cikin nutsuwa to nan gurin alƙali ya ce nan ne a shafa an zo ya ce a tsaya a nan ranar badar babu ibn al-munzir ya ce ya rasulallah a tsaya nan ɗin kawai doka ce kurun ko ko kana ganin salon salon gwanin tayyaki ne sa kace a tsaya nan yace gani nake salon gwanin tayyaki kayi min izini in ba da shawara yace na baka izini to mu tashi daga nan mu matsa gaba duk ruwayen nan da suke kusa da mu su koma bayan mu idan aka so mu buga yaƙi to sai ya zama idan suna neman ruwa ba ruwa ko ɗaya a ɓangarensu mu kuma in muna neman ruwa ga ruwa nan a bayanmu shi kenan shi ne hujjarka ta sa mu tashi daga nan da ya gaske to mu tashi mu matsa gaba to alƙali yar sai ya kawo ma ya ce to nan gurin me ya faru ga ra'ayin babu can ga ra'ayin kamilun zafi kana ganin tashin da aka yi wancan abin da shugaba ya zauna ya ce a zauna a gurin shi ne baya na hubabu ne gaba to nan za a zuba ma ilimin shugaba indan ruwa ne a tashi daga nan eh wanda ana tafaruwan ya kare ma gaba daya ya tsaya ice a yi ruwa a kanmu mu kaɗai wanda ruwa ne a tashi daga nan? a ba a tashi ba ko? alayhi salatu wassalam to duk sai a fito da loga-loga hanya-hanya da yadda salon da ya kamata ka kama gwargwadon iko sauran ilimin hakika a barwa Allah na tsadar shugaban da abinda kuma za a faɗa in an je ƙarfi a ce to amma lamarin a barwa Allah a barwa Allah sanin hakikanin sai Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الآية shugaba sallallahu alaihi wasallama bai zamo ba face wani kasaitaccen annabi mai girman mukami kar halasu min qablihi rusul manzanni da yawa sun wuce gabaninsa afa in mata aw qutila in qalatum ala aqabiku yanzu idan ya idan yayi wafati ko ku a ce an shahidantar da shi ce ku koma da baya to muhallin magana da Allah ya ce afa in mata shugaba mutum ne zai yi wa fati sannan kuma annabawa ‘yan uwansa wasu ma kashe su aka yi to ashe a da'irar nubuwa a sirrin bashariyar nan zai iya yiwuwa shugaba irayu kuma ikaura ikoma ga Allah to wannan za iya rafa wafati ga annabi ce ga ranar wafatinsa amma fa shi yana gaya mana cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum eh to nan ya bambanta da duk wani makhluki a nan gurin to yanzu ga kalmar mata au kutila to a iya raba shi tunda halara ta faɗa cewa gashi nan to shi kenan hmm al'ayata karanci aya har ta.
wa qala ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana yaqulata annabi isa shine almasihu dan maryama bai zamo ba face wani annabi ne mai girma wanda manzanni suka gabata a suka wuce a gabaninsa mahaifiyarsa ma siddiqiya ce to da shi annabi isa da mahaifiyarsa Allah ya ce kana ya akula ni da'am suna cin abinci shugaba yana cin abinci shugaba in zai doguwar tafiya ba sai ya hau al- sai ya haura gumi idan matsakaiciyar tafiya zai sai ya hau doki idan gajeriyar tafiya zai je kamar kuba sai ya hau jakinsa yi tafiyar idan tafiyar ta ɗauro ma a ƙafa za ka ji ya tafi shehu yana shawayar kabu a hayanan jawadan wa marratan imaran wahilan rajilan ya takallau wata ran da kafa za ka ga yana tafiyarsa to to to nan ma a hawalin bashariya ne ya cancanta a iya dangana wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamshuna fil aswaq kuma yana suna zuwa kasuwa annabi Isa yana zuwa kasuwa mahaifiyarsa ma tana zuwa kasuwa to wannan ba wani abu bane mm.
وقال
sannan kuma ubangiji ya ƙara faɗa a haƙƙin manzon Allah وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ya ce ba mu aiko ba a gabaninka ya Rasulallahi daga manzanni face cewa su manzannin nan suna cin abinci suna shiga kasuwa قال تعالى sannan ubangiji إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي sannan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara faɗa a haƙƙin manzon Allah ya ce ya Rasulallahi qul ka faɗa inna ma kaɗai dai ana basharun ni mutum ne mislukum irin yuha ilayya da ake yin wahayinsa izuwa ake wahayi zuwa gare ni. Allah ya ce ka gaya musu kai mutum ne a nema wahayi Mm. to amma marƙarku ce ta zama ba iri ɗaya ba makamakku ba iri ɗaya ba ce falakin da kake tafiya dukkanin mahalukai ba sa ganinsa ina ya faɗa a gaba ko? shi yake cewa in kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya malam ba sai kaji kuma Allah yana cewa annama ilahukum ilahun wahid in sha faɗa ana tunda an ce kai mutum ne irinku to tunda ba ba dan ana so a gaya ma wani karatun da ya wuce hankalinka ba to da sai a ce da kai annama ilahuna ilahun wahid tunda da ni da ku duk mutane ne to ubangijin mu kwa Allah ya ce a a nan gurin ka cire kanka banda kai ka gaya wa mutane duk a layin ilimin da muka sa su ka ji irin da'irar su annama ilahukum ilahun wahi ubangijinku ko mutane ubangiji ne kwaya daya wahidu ake ce ko wahidiya to duk wanda ba manzon Allah ba a cikin da'irar wahidiya yake kanin kaya to ni kuma a wani layin nake za ka ce to kai kuma zo ka ji naka kai kuma naka shine qul huwallahu yanzu da wahidu da ahadu a hada su wahidu ɗaya fa kenan to wahidu daga nan sai isnaini biyu ta shigo uku ta shigo hudu ta shigo ba haka rayuwar mu take ba kana tsakiyar addu'an nan da tsakar dare amma kana ubangiji ka kalamun ce mun kwamishinan nan in naje bukata ta ta biya a gurinsa yanzu ba ka hada isnaini a gurinka ba eh to shi shugaba ka yake yi shi sai in daren yayi ga tarin dukiya sai ya ce gidan nan ba nutsuwa a cikinsa sai ya ɗebe dukiyar kaf sai ya je ya rabar da ita ka ji kulhu wallahu a hadu kenan in ya rabar da ita sai ya dawo ya ce alamin istar hatu har na ji daɗi wallahi je ka rabar da naka ka ji za ka ji daɗin ko ba za ka ji ba saboda ba ba a wannan layin kake tafiya ba ba a layin ahadiyya kake tafiya ba a layin wahidiyya kake yi saboda haka ka tara kudinka ka ajiye su in masu maula sun zo ka dan tsakuro wani abu ka ba su ka ajiye ragowar dan kar jinin ka ya dinga hawa sama shi kuwa sai in ya bayar da su gaba daya sai ce alana istarhat saboda ba shi da komai sai Allah ƙarfin saninsa da Allah ya ba shi nutsuwa in rabu da abin da yake hannunsa ya fi gamsuwa da wajen wanda aka ce shi ne a hadu a gurinsa mu kuma ina malam tsakanin wancan da wannan kamar akwai ne da babu shugaba ba wasa ba ne wani
al'ayata karanci aya har ƙarshenta سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء kaga shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran ƴan uwansa annabawa من البشر da alayin mutane suke أرسلوا إلى البشر Allah ya aiko su zuwa ga mutane ولولا ذلك لما أتاك الناس مقاومته to in da a ce su ba mutane bane to ina dan adam zai iya karba daga hannunsu والقبول عنهم waye zai iya karba wani abu daga gare su ومخالفتهم waye zai iya magana da su قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ai ko da na kaddara shugaban halitta mala'ika ne to tunda na aiko shi gurin ku dan adam zan mai da shi Hmm.
أينما كان إلا في سورة البشر الذي يمكنكم مخالفته ai da ba zai zamo ba sai a surar dan adam wanda da shi ne zai iya yiwuwa ku samu damar mukalada da su ku samu damar cuɗanya da shi kana gidanka sai ka ji ya ce assalamu alaikum sai ka ga sahabi ya gigice da zo ya zauna ku ta hira ku ya kashin gida a kawo masa abin kashin gida ya kashin gida in ta kama ma a jikin kafa ka sai ya tsora kansa alayhi salatu wassalam ta hira ku yana gaya maka ilmul awwalina wa ilmul akhirin Allah kara masa tsira da aminci. idan mutum ba shi da lafiya sai ya je i duba shi idan mutum ba shi da wani abu an lura cewa ba mu komai bane shugaba ya ce a je a kai masa arziki idan aka kai masa to ya fita daga talauci har abada haka ya dinga zama da su yau a raba wannan gobe a raba wannan masu kira'a masu karanta tarihin sama cewa aka yi duk sahabbansa da safe ya rukunu na ilaihi ruwada kowa maula yake zuwa nema kowa sai yana bukatar wani abu shi ku akwai a gurinsa wala ya kharjuna illa an zawaki kuma ba za su fito ba sai da abun sallallahu alaihi wasallam Hmm.
إذ لا تجيبون مقاومة الملك دوم.
ومخالفته ورؤيته إذا كان على صورته domin kwa Ubangiji yana cewa ai ku mutane ba za ku sami ikon mukawama gogayya da mala'ika ba ba za ku sami ikon magana da mala'ika ba ba za ku sami ikon ganin mala'ika akan surarsa ba Mm, shehi ya gaya mana ya ce ai wannan hikimar da kaji an ce in dare ya yi ka dinga nutsuwa kana tara hankalinka kar ka dinga afkowa kana fitowa sai ya ce akwai a cikin halittun ubangiji na daga arwahu da aljanu wanda in ka sake ya ganka ma a ran nan zaka mutu ba wai kai ka ganshi ba saboda ba za ka iya mukawama da shi ba to ballantana mala'ika ran da mutum ya ga mala'ika ran na ranar mutuwa ta zo ranar mutuwa ta zo to
وقال تعالى ubangiji madaukakin sarki ya ce قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا da رسولا a ce a ban ƙasa mala'iku ne suke yawo suke harkokinsu cikin nutsuwa Allah ce to in na tashi zan aiko manzo ba dan adam zan aiko ba sai na aiko musu mala'ika dan uwansu to kaga Allah yana lura da jinsi wajen aiki ke mm.
أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه ai ba zai yiwu ba a cikin sunnar ubangiji ya aiko mala'ika sai ga wanda yake ga jinsinsa
أو من خصه الله تعالى واصطفاه ko kuma wanda Allah yake banta ya zabe shi kamar shugaba sallallahu alaihi wasallam وقواه على مقاومته ya karfafe shi akan mukawama da ganin mala'ika sai da na hanza ya ce da shugaba "Ka- ka nuna min mala'ika jibrilu in yanzu za ka iya ini da ka nuna min shi da to an gama za a nuna ma sai da mala'ika ya zo shugaba ya ce koma siffarka yadda kake na hamza so mu duba nan ƙasa ka gani da ya fara nuna masa ya fara ganin alamomin kafafuwan mala'ika jibrilu yaje to tun daga nan daga kanka kaga kowa yin shi akan ya daga kan nasa ya faɗi maka shi yan a gurin sai ko ai ga ma ba za ka gan shi ba za ka ga mala'ika ba wannan mala'ika sai sai shugaba sallallahu alaihi wasallama
kaga an biya ruwan rusuli kamar annabawa da manzanni kaga su mala'ikun ake aiko musu
الأنبياء والرسل عليهم السلام والصالح بين الله تعالى وبين خلقه kaga annabawa annabawa da manzanni amincin Allah ya tabbata a gare su su ne wasuɗa tsakanin Allah da bayansa
يبلغونهم أوامره ونواهيه su ne suke ɗauko umarce-umarcen Allah da hane-hanen Allah suke isarwa zuwa ga bayansa ووعده ووعيده su suke isar da kyakkyawan alkawarin Allah da yake cewa zai sa bayi a aljanna ko kuma narko da yake cewa zai sa bayi a wuta su dai annabawan su suke zuwa su gaya wa mutane ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه su zama suna sanar da su da abin da basu sani ba na daga umarce-umarcen Ubangiji da kuma halittar Ubangiji وجلاله da kuma jalalar Allah وسلطانه da ƙarfin sulɗanin Ubangiji وجبروته da zunzurutun ƙarfin ikon Allah وملكوته da tsantsar wato ƙarfin mulkin Ubangiji.
فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر Kaga zahirin annabawa da jikinsu da tsarinsu ya siffanta da siffofi na ɗan adam, adam sai ya bujiro musu.
من الأعرار والأسقام Na daga abubuwa masu bujirowa a zamanin hunturun sanyi, sai da wujudu sai kaga ya lullube jikinsa kaf. A zamanin zafi sai ya ɗau masu sauƙi sai ya saka.
والفناء da kuma mutuwa da kuma wata ran ka tafi ka ce yayi wa Fatima ba za ka gan shi ba
ونعوت الإنسانية da siffofi na dan adantaka duk gashi nan a jikinsa sai dai in ana biyan na sauran mutane za ka ji idan ana faɗan nasa to kamar akwai ne da babu duk ɗan adam sai a ce wane gajere ne ko ko a'a wane dogon mutum ne sai na abubakar an ce dogon mutum ne ina da doro a bayansa nan idanuwansa suna yi ciki hakan nan ga goshinsa hakan nan ya taso ilimin almarbudi in dai tsakatsaki ne mutum in annabi ya zo ya fi shi tsawo amma an kace annabi dogo ne kuma baka yi daidai ba in kace gajere ne nan ne ma baka yi daidan ba to fari ne ba fari ba ne ja ne ba ja ba ne ya siffarsa yake kana azharar launi to lissafa kai idan gumi ya taru a jikinka ya za a yi idan ba ka yi wanka ba ka samu lafiya sai ka yi wanka za ka samu lafiya shi kwa shafa ake ana shafawa kuma shehu ibrahim ya ce wakan lu'ulu'il makaluni wal miski arquhu idan gumin ya fito masa akan fuskarsa yace billahi lazi ko lu'ulu'ul makaluni bai kai kyan gumin annabi na Allah kuru karfin kimiyya ce da jalalan ubangiji yake so a ga annabi a gane karfinsa akan annabi waɗansu kuma ba irin kowa bane to nan ne za ku shirya da Allah ba irin kowa ba ne
وأرواحهم وبوائنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر amma kuma ruhinsu da baɗininsu ya siffanta da mafi ɗaukaka daga siffofin ɗan adam
متعلقة بالملأ الأعلى baɗinin annabawa ya rataye da Allah
متشبعة بصفات الملائكة ya siffanta da siffofin mala'iku
كلمة من التغير والآفات baɗinin annabawa ya kubuta daga caccanjawa da aibobi لا يلحقها غالبا عدد البشرية galibi a mafi rinjayen lokaci gajiya wannan ta bashariya ba ta rikarsu ولا ضعف الإنسانية da kuma raunin nan na ‘yan- na ɗan adantaka
إذ لو كانت بوائلهم خالصة للبشرية كظواهرهم da da a ce أخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخالفتهم to ai da ba zu kansu annabawan da a ce baɗininsu daidai yake da zahirinsu ta ba za su iya karɓa kwaninsu daga ɗan adam ba zai samu ikon haka ba
ولو كانت أجسادهم وظواهرهم متسمة في نؤوس الملائكة da a ce kuma jikunan annabawa da zahirorinsu ya siffanta da siffofin mala'iku وبخلاف الصفات البشرية ya siffanta da saɓanin siffofin ɗan adam لما أدام البشر ومن أرسلوا إليه مخالفتهم to da duk mutane irin su sayyidina abubakar su sayyidina ali su sayyidina umaru su sayyidina usman sauran sahabban annabi muhajiruna da ansaru da ba mai iya ganin manzon Allah inda a ce kuma a haka tsarin yake
كما تقدم من قول الله kamar تعالى yadda ya gabata daga faɗin ubangiji madaukakin sarki فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر to a bangaren jiki da tsarin zahiri to tare da mutane suke
ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة amma ta jihar ruhi da baɗini tare da mala'iku suke
كما قال صلى الله عليه وسلم kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لو كنت متخذا من أمتي قليلا مم.
لاتخذت أبا بكر قليلا inda zai yi na rike badaɗi a cikin al'ummata sai in ce abubakar siddiqu shine badaɗi na
ولكن أخوة الإسلام sai dai yan uwantaka ce zalla ta musulunci kawai لكن صاحبكم خليل ai الرحمن ni badaɗin Allah ne kawai ni ban da komai sai Allah Mm.
وكما قال kuma kamar yadda shugaba ya ce سلام عيناي ولا ينام قلبي kagon idaniya ta ce take rintsawa amma zuciya ta bata taba bacci ba Mm.
وقال kuma ai shugaba ya faɗa إني لست كهيئتكم ai ni ba irin ku bane
إني أخذت يطعمني ربي ويسقيني ni Allah ne yake ciyar da ni ni Allah ne yake shayar da ni
وبوابنهم منزهة عن الآفات kaga baɗinin su a bar tsarkakewa ce ga barin aibobi مطهرة عن النقائص والاستدلالات ita baɗinin annabawa a bar tsarkakewa ce ga barin tauye-tauye da kuma illoli
وهذه جملة لم يكتفي بمضمونها كل ذي to همة kaga wannan jimlar babu wanda wani ma'abocin himma da sanin ubangiji da ya wadata da wannan jimla da muka faɗa da abin da ta ƙunsa Hmm.
بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل mafi yawa ma suna bukata izuwa a ƙara shimfiɗa bayan zai dawo zance zalla akan shugaba da bayanin tsarkin annabi da bayanin kuwa ta zatin shugaba da cewa babu tawaya a gare shi kamar kwayar zarra a nan a nan gurin babu wani sirkin abu da alkali iya like magana sai ainihin abin da ya shafi zatin annabi Allah ya saka masa da alkhairi yace yanzu a babun nan na farko zai yi magana a cikin abin da yake banta da al'amuran addini mm.
والكلام في اسمة نبينا عليه الصلاة والسلام da kuma bayani akan ma'asumancin annabinmu bai taɓa yin abin da ba daidai ba komai nasa daidai ne wannan sai annabi shi ne wanda tun da ya zo duniya bai taɓa niyyar zai faɗi wannan ya manta ya faɗi wannan bai taɓa yin saɓil da baka ba bai taba faɗa saɓani ba daidai ya dinga faɗa shi sa ubangiji ya tsarkake harshensa ina cewa ma yandiku anil hawa shi masumi ne eh komai nasa daidai ne sallallahu alaihi wasallam to za a yi magana akan ma'asumancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuda baya hawa jikinsa sauro baya hawa jikinsa zatinsa kyau ne kurun sahabbai sun ce ran da ki shiga madina suka ce billahi duk abin da ka sani a madina kyalkyali ya dinga yi saboda hasken zatin annabi suka ce ba su daina ganin wannan kyalkyalin ba su yaran da iwa baki shugaba ba wasa ba ba wa kamar
وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم da shi da sauran annabawa ɗan uwansa amincin Allah ya tabbata a gare su
قال القاضي أبو الفضل alƙali baban falalu Allah ya datar da shi ya ce لم أن الدوارع من التفجرات والآفات على عهد البشري ka sani cewa masu afkowa na daga canje-canje da ainihin canji na jiki a bisa ɗaiɗawan mutane لا يخلو أن تدرى على جسمه أو على حواسه ta iya yiwuwa a same su a zatin annabi ko kuma a bisa maɗosanansa
بغير قصد واختيار ba ta hanyar nufi ba ko ta hanyar zaɓi domin ai canji idan zai zo maka ba kai kake zaɓa da kanka ba ka ce ran sha biyar ga wata mai kamawa zan yi zazzaɓi zan ji aminu kano a duba ni ka so ma? ai afkoma zai kurin baka sani ba ba kasudu ba ikhtiyaru yace to su ma an biya haka annabawa sai ubangiji sai ya jarrabe su sai su tashi ba lafiya jikinsu ba lafiya to yace wannan zai iya yiwuwa yace kal amradi kamar rashe-rashen lafiya ولا أسقان da kuma ainihin wato ciwuka
أو تدرى بقصد واختيار ko kuma ta zo irin waɗannan abubuwa ta hanyar nufi da ikhtiyari da zaɓinka ka ce yanzu za ka tafi daga nan zuwa ɗan bata a ƙafa kai ma da kanka ka san ka sai gajiya ko gajiya za ta afko maka to shugaba alai salatu wassalamu in an yi tafiya sai a ce a yada zango eh sai a ce a yada zango a a zauna a nan gurin shine za a je maganar yawmul waji a gaba suka ce shugaba ko za mu kwanta a huta ya ce abin da isa ina jiye muku kar a kwanta kuma lokacin asuba ya yi ba yi sallah ai suka ce ina za mu yi bacci lokaci ya ya- ya wuce ba mai asuba ba sai da na bilali ya ce to ai ko da kuwa zai bacci a nan ni kan ba zan yi bacci ba ba za ka yi bacci ba bila ƙwarai kuwa to ya bilalu ikila alana subha ka lura da asuba za mu kwanta mai bacci ije na bilal ya ce to zan sa gaba na gabas ya jingina da kasuwa utaguwar annabi ya sa gabansa inda rana za ta fito ije na sai aka kwanta shugaba ya ce ya yi izini kowa ya kwanta aka kwanta da mutanen gurin da arwahun gurin da dabbobin gurin kowa sai da yi bacci ai ya yi izini ya ce a yi bacci shi ke nan can ana bacci ana jira kamar karfe hudu da tun da allah ya lice ni ban taɓa yin bacci kamar yau ne kaji yana- ina ina kora su ga allah da halinsa da makalinsa a nan gurin wani tarin aiki ake a cikin ruhi ana ɗauke su daga wani mukami ana kai su wani mukami shugaba ya ce to ku saurara zan ba ku bayanin abin da ya faru kafin bacci da tsakiyar bacci da sanda Allah ƙara masa tsira da to irin waɗannan abubuwan suka zo sai a dinga kunna ma fitila in za ka yi maganar bashariyar nan ka nutsu ka san me za ka faɗa ka je ko kana karatu ka faɗi kalmar da ba a faɗata a haƙƙin annabi ka kiyaye don ka ji an ce mutum ne to basharun wa laisa kalbashari mutum ne muhammadu abdullahi gairu mushabbahin bihi basharu man rama zalika safihi to ko anan din shi sa Allah yake dinga fito da irin waɗannan alamomi yana ajiye maka dan in ma za ka yi magana akan bashariyar tasa to ka san me za ka faɗa dan kan ka je ka faɗa abin da za a ce kai ku rufe ruhin wannan mutum ku rufe akawun ɗinsa duk an daina karɓar komai nan yana nan yana jin cewa ko ya hau kudubaniya ko ya hau gausiya nan ku a can fada an kulle shi ba komai a gurin saboda ya yi bari Allah kara masa tsira da amina ba lokaci ya yi to shi ne za a tashi alkali zai ta raba ga wani lokacin a fahimci ma raba-raban wani lokacin raba-raban masu ki fahimtuwa gaba ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi saka masa da alkhairi wannan Allah ya masa baiwa an ce yana daga maziyar da alkali iyal ya samu ran da igama a shafa sai ya mafarki ga sayidu lujudi yana zaune ga sahabbai gaba ɗaya suna kewaye da shi shi kuma ga alkali iyal ya taho daga wani fili sahibu shari'at ya ce da sahabbai ga iyal nan ya taho idan ya zo sai da na abubakar ka matsa ya zauna a tsakiyar na sabi ya samu daraja ma Allah ya saka masa da alkhairi saka masa da alkhairi maulana shi ali harazimi Allah jaddada masa rahama saka masa da alkhairi khalifa Allah ya taimaka masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya biya bukatun mu gaba daya barka shugaba sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda suke cewa ya musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa da suke kawo hadiya na sha'anin kunun zaki da ake kawowa a raba da masu kawo gurasa musamman ran juma'a don mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi suna yi wa shugaba hidima ne kuma Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin waɗanda suke halartowa Allah ya saka da alkhairi ya shigar da mu cikin nazarin manzon Allah Allah kuma ya sa mun fuskanci Allah da dukan al'amuranmu zahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a karanta fatiha hadiya ga shugaba